الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa barkanmu da sake haɗuwa a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'atil mutawatira wa shadda bil ulumil lughawiyyati wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 129 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makumin mu da mu da ku gaba daya to madalla ayar da za mu tashi a kanta wato ita ce aya ta hudu a cikin suratu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma suratul qital tana da sunaye guda biyu an gane ko in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an yayi babi na sunayen surori surorin da suke da suna ɗaiɗai da kuma inda suke da suna fiye da ɗaya da surori wanda sun ka zo cikin nasti al-asma'u tawqifiyya kenan da kuma surori da sunaye da suka zo cikin nassi asma tauqifiyya da sunaye kuma da basu zo cikin nassi ba asma ijtihadiyya wanda ana itlaqin su ne min babil ikhbar wanda kuma in kaddiba cikin at-tafsir al-mawdu'i li nukhbatin min al-ulama sun fada da bayani farkon surori kan kowace sura kuma in kaddiba cikin littafin التحرير والتنوير na ibn ashur shi ma ya tsawaita bayani kan sunayen surori da kuma muqaddimata a farkon sura sai dai can ina ganin a tafsirul mawdu'i sun fi abin nan faɗaɗawa sai ka haɗa guda biyu da kuma sauran littattafai ayat da za mu tashi a kanta inda Allah ya ce fa idza laqitumul ladina kafaru kiran ku musulmi idan kun ka haɗu da kafirai فضرب الرقاب لما اصطرني نابعا فئي الأمر أي اضربوا الرقاب كما يدتي فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فضرب الرقاب كنا كبجوا ينسوا أنا لهم كسا كلي كبجوا كسا تكبي كبل كي في سما سيك كبرة حتى إذا أثخنتموهم sai lokacin da kun kai musu mummunan kisa an gane ko asalin sakhuna shine galo ba abin da ya kabri ko abin da ya wato abin da ya kabri kenan fashuddul wasaqa to in kun kakkashe su sai waɗanda sun kai saura sai a dauri an gane ko alwasaq shine abin da za a dauri ya daga wasiqa wasaqa yasiku ku daure saura to in hakan ta samu fa imma mannan ba'du to in kun ga dama ku yi mannu shine ku yi musu baiwa ku sake su ba tare da kun karbi fidiya ba wa imma fida'an ko kuma wato kuimi ko amshi fansa shi ne malamai suke cewa fa'in ma mannan asalin shi fa'in ma ta munnuna mannan wa in ma ta duna fida'an sai an ka shahe fi'ilin kuma da yake abin ba wajibi ba ne shi yasa sun ka ce mastarkin sai ya zo da fataha da abin wajibi ne da mastarkin zai zo da ma yana daga cikin abin da malaman balaga da kuma ulumul qur'an suke faɗa in mastar yana da dhamma raf'a yana nuna kamar wajibi tunda kamar an shahe alaihi ne alaihi kaza shi ko wannan in shina da fatha yana nuna abin ba wajibi bane to shi na ga abin da suke kafa hujja da shi fa imma mannan ba'd wa imma fida'an sai dai cikin suratul baqara wal ladina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim wa akum wasiyatun li azwajihim to kaga wasiyatun qira'a ce yana nuna abin ya zan wajibi to wasiyatan kuma ba wajibi ba sai suka ce a'a can farko wajibi ne wasiyatan kuma daga baya ya zama to ba wajibi ba in ta gada ba ta yi wata hudu da kwana goma in ta gada ba ta yi shekara daya akan wanda sun ka tafi cewa ba a shafe hukuncin ba an gane ko ko ko wasiyatan zai kai lokacin da za a shafe hukuncin kenan ishara ce ta hukuncin ba zai tabbata ba hatta ta ba alharbu auzaraha an gane ko sai yaƙi ta aje makamanta yaƙi ya aje makamansa tunda alharbu da larabci mace ce amma da hausa namiji ne yaƙi an gane ko mun faɗa cewa asalin fi'ili ana shafe mishi wawun ɗin shi in ya zama tomi kasra ta zo a harafin da ya zo bayan wawun wa'ada ya idu kuma ga bari amma muka ce banda huruful istila khussa dagtin iz da kha'un da sadun su ne khussa dagtin dadun ghainun ta'un iz da qafun da ba'un banda su sannan banda huruful halq huruful halq da alhamza da ha babba da kuma ainun da kuma ha'un ha karbi kenan da kuma kha'un shine abin da ha karbi mai ruwa da kuma ghaibu waɗanda in wawun ta zo bayan su koda suna da fatha ba kasra ba ana shafi ta kaga hatta tada ba a ce tada ba an gane ko asirin shi hatta tawga'u to wannan ita ce ka'ida in kaga abu ya fita daga cikin wannan ya zama shahad sai yaƙi ya aji makamansa ma'ana sai ma'abuta yaƙi sun aji makamansu hatta ya za'a ahalul harbi ne an gane ko auzarahu sai an ka danganta abin zuwa gami zuwa ga yaƙi zalika to abin da yasa Allah ya hukunta wancan an gane ko walau ya sha Allah da Allah ya so lan tasara minhu da Allah ya wato yi nasara a kansu da kansa ma'ana da Allah so da bai kare da kafirai ba tare da ya umarci ku ko yake su ba tunda Allah yana da iko akan komai walakin li yabluwa ba'dakum bi ba'd sai dai don Allah ya jarrabi sashen ku da sashi wallazina qutilu fi sabilillahi waɗanda an ka kashe su don ɗaukakar da kalima Allah an gane ku ko cikin hanyar Allah wannan shine qira'a ta jamhur qutilu fi sabilillahi an gane ko waɗanda an ka kashe su ita ce ƙira'a ta hafs rawi na asim al-kufi da kuma ƙira'a ta abu amr ibn al'ala al-basri da kuma yaqub al-hadrami al-basri an gane ko yawwa sauran ƙurra sun karanta wallazina qatalu fi sabilillahi waɗanda sun kai yaƙi don ɗaukakar da kalimar Allah an gane ko to ba duk wanda ya je wajen yaƙi ake kashe shi ba sannan ba duk mutumin da ya mutu kan hanyar Allah ba sai ta hanyar wajen yaƙi an gane ko mutum na iya tafiya wajen neman ilmi sai ya mutu to ai shi ma cikin hanyar Allah ne mun gane ko in ya je don Allah falan yudilla a'malahum to Allah ba zai bata ayyukan su ba na abin da zamu fahimta da wanda ya yaƙi don Allah da wanda ya je da wanda aka kashe shi ta hanyar Allah in mun ce kashewa mutum na izuwa je mai ilmi a kashe shi an gane ko waɗansu wurare masu hatsarin zuwa a duniya in ka je neman ilmi ana iya a kashe ka ko kuma ya zama to kaddara ce to duk dai waɗanda Allah ba zai bata ayyukansu ba kenan da mun samu ma'ana biyu da wanda ya mutu fagen yakin da wanda bai mutu fagen yakin ba dai duka in dai sun fita don Allah Allah subhanahu wataala ba zai bata aikinsu ba mun gane wannan da ke ku yawwa كجيبة كان القراءات وأثرها في التفسير والأحكام الصفحة تدري تقص أربعين بكوي سي الله سبحانه وتعالى تي آية تقبا مثل الجنة التي وعد المتقون آية تشابير كده مثال الجنة ko sifa aljanna nan masal suna lokaci kenan da sifa ake nufi an gane ko kuma in an ce masal ana nufin sifa sun kace sai abin da yake mai muhimmanci kwarai مثل الجنة التي وعد المتقون مثالي ko sifa aljanna wadda aka yi masu imani masu tsoron Allah alkawarinta an gane ko fiha anharun a cikinta akwai ƙoranmu ba ƙorama guda ba anharun min ma'in ƙoranmu na ruwa ghairi asinin ruwan nan wanda bai canza ba bai lalace ba bai yi ɗai ba muna ganewa ko imamu ibnu kasir al-makki ya karanta anharun min ma'in wato ghairi asinin asinin ba asinin ba muna gariya da kyau yawwa sun ka ce shi in an karanta wato asinin yana matsayin kenan sifa ce mushabbiha an gane ko kamar yadda ake cewa hazir hazir ko farih farih wanda yake cikin alfahari ko ko farin ciki an gane ko hazir wanda yake cikin tsoro hazara sai a ce mi yahzaru shi yasa fir'auna cewa inna la jami'un haziruna akwai qira'a hazirun mun gane ko to asinin kenan ya zama to ismul fa'il ne qira'a ce ta jamhur asinin an gane ko yawwa to shi ko asinin fa'ilin a ƙira'a ta ibn kafir sifa ce mushabbiha almuhimmu dai akwai wanta wanda bai canza ba in an ce asinin kamar sifa mushabbiha ta fi ƙarfin ma'ana bisa ga ismul fa'il domin ita ta dullu ala subut la ta dullu ala hadath shi ismul fa'il ya dullu ala hadath daribu ya buga amma d- wato misali an ka ce hazir tsoron ya zama to sifa ce tashi matsoraci ne kenan kaga naji tsoro daban da kuma matsoraci ya yi ƙarya daban da makaryaci ya yi gaskiya daban da mai gaskiya to almuhimmu min ma'in ghairi asin an gane ko ruwa ne wanda bai canza ba ko ghairi asin a qira'a ta ibnu kasir wanda bai canza ba an gane ko yawwa to asinin yana nuna cewa sifa ce tabbatatta gare shi ba zai canza ba ba sani ko mun fahimta ba yawwa wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu da koramu na nono wanda bai ɗanɗanon shi bai canza ba wa anharun min khamrin ladzatin lisharibin da koramu na giya wadda take mai daɗi ga masu sha wa anharun da koramu min asalin na zumuwa ko zuma musaffan wanda an tace shi musaffa ismul maf'ul ne saffa yusaffi tasfiyatan ismul fa'il musaffi ismul maf'ul musaffa shi yasa aka cewa za a yi musaffa wai ta ce wa kina a gane alramin da ya gugu da alramin da bai gugu ba mun gane ko shi yasa kuma masu aikin kwallo da qualification in za a yi a tace waɗanda sun ka cancanta dosancin sai a ce za a yi tasfiya an gane ko kuma suna amfani da wannan kalima a wani lokaci wuri mai hatsari wajen wata kabila ta yi mota kabila kisan killa sai a kira shi tasfiya mun gane ko to Allah ya ce to walahum fiha min kulli samarati su yan aljanna lahum min suna da su kadai fiha min kulli samarati ai ya kamata ce kullu samarati lahum amma da yake yan aljanna su kadai adda wannan rabo shi yasa an kawo lahum dan yan wuta ba su da rabo babu wani wanda zai ce wani abin aljanna in ba dan aljanna ba an gane ko yawa wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina min alma' أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الله كبير سري sai Allah ya ce wa maghfiratun min rabbihim kuma su kadai ne kenan walahum maghfiratun min rabbihim su kadai suke da gafara bai ce maghfiratun min rabbihim lahum ba domin dan wuta bai da gafara inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ce to yanzu wanda au haka an gane ko kaman huwa khalidun fin nari shina zaman tuwa kamar wanda ya dawoma a cikin wuta wasu kuma an hamiman kuma aka shayar da su an gane ko bai ce za a shayar da su ba don tabbas za a shayar da su asalin wasu ku wasu ƙiyuni sai an ka shahe ya'un wadda saƙa asalinta saƙaya ne alifkin asalinta ya'un wasu kuma an hamiman an ka shayar da su ruwa masu zafi ko masu tsananin zahi faƙaƙa a am'a'ahum kenan sai ya zamanto ya sabbaba wanga fa'un tana zamanto a ranar ba ko ta zamanto fa'ul atfi sun sha ruwan hanjinsu sun tattauke sun kakkace ko kuma a'a suna shan shi sai zan sanadiyar kakkace wa hanjinsu kenan fa'un ko ta zamanto harful atfi ko ko ya kamata a dauke ta wawu sababiyya an gane ko fa qatta'a am'a'ahum sai ya yayyanke ya kakkace ya tuttubke am'a'ahum an gane ko hanjinsu abin da ke cikin cikinsu to kaga nan wannan aya tana ɗauke da bayanai masu yawa ƙwarai da gaske wanda ba za mu iya cewa dun mu kawo su mutum da taujihul qira'at ne muke yi ba cikin darasi na tafsiri muke ba amma abinda ya kamata mu gane duk inda Allah ya ce cikin aljanna akwai anha muna jigo tajri min tahti al-anhar tajri min tahti al-anhar tajri min tahti al-anhar anhar anhar anhar anhar to ga inda zaka fassara su in ya kai wuri dubu anhar sun kazo cikin qur'ani an ramba to ga koramun da a cikin aljanna abu na biyu anharikin nan da an kai dan ce ba a ce korama guda bace gakka ce korama guda ta zumuwa korama guda ta kaza koramu koramu Allah yake abu na gaba duniya ba ɗaya take da lahira ba in an ce akwai korama ta nono munan nono ai ta tsoshi ake yi zumuwa kuma wata wani kuda ne da ake cewa kudan zuma shine yake yin zuma a nan duniya ko to aljanna sai aka ce koran muna a akwai to ai Allah na iya halitta wannan zumuwa ba tare da wannan iccen ba ba tare da wannan dabba ba kuma ba tare da dabba irin gaba da muke tatso ganin dama Allah ne ya sarrafa shi yi shi yadda ya ga dama mun ji wannan da kyau yawwa abu na gaba wanda za mu ƙara shi ne cewa nan da an ka ce kamar huwa khalidun finnari an gane ko nan kenan yanzu an shafe wani abu an gane ko da an ka ce masalul janna ita aljanna ba a kamanta ta da ɗan adam sai da a kamanta ta da ni da wuta to kaga ya kamata a ce masalul jannati kan nari sai an ka ce kamar huwa khalidun finnari kina asalin magana masalu man huwa fil jannati kamar huwa khalidun finnar domin mu'adala tamizu ta zama to ta zama to ta zama to dai afa man kana ala bayyinati kamar da yace afa man kana ala bayyinati min rabbih ko kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahu ka kaman zuyyina lahu su'u amalihi dan saboda mi saboda dan adam da dan adam ake muqarana shi ba a muqarana aljanna da da dan adam sai dai ayi muqarana wuta da aljanna kuma a nuna kiyasin ba dai bane mun gane wannan da kyau ko to anan kuma akwai matsala ta har da guda biyu da matsala ta ijazi guda to su ne kamata mu ɗauku nan da an ka ce afa man kana ala bayyinatin min rabbihi an gane ko akwai irin shi akwai cikin suratu hud afa man kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun min wa min qablihi kitabu musa imaman wa rahma an gane ko yawa wa min qablihi kitabu musa imaman wa rahma ulaika yu'minuna bihi can cikin suratul ahqaf kuma min qablihi kitabu musa imaman wa rahma wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin abu na farko kenan nan kuma da an kace abin nan afwan masalul jannati allati wa'ida al muttaqun ko fiha anharu min ma'in ghairi asin nan ma akwai mas'ala ta hadda cikin suratu الرعد akwai masalul jannatin lati wa idal muttaquna tajri min tahtiha al-anhar can tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha nan kuma tajri min wa idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin mun gane ko yawwa sannan kuma nan da anka ce wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min indika anan akwai kuma wa minhum من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين أشكي سورة الأنعام sannan akwai minhu wa minhum man yastami'una ilayka can cikin suratu Yunusa ita Yunusa ita adda yastami'una ba sani kuma fahimta ba to nan kuma da yace abin nan mas'ala ta hadda mu ƙara guda da ya ce mi afa man kana ala bayyinati min rabbihi kaman zuyina lahu su'u amali sai ce mi wattaba'u ahwa ahum sai ce matalul jannati sannan akwai irin shi abin nan nan kuma da yace wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim sai ce mi kuma wattaba'u ahwa'ahum wal ladina hadau zadahum hudan kaga wattaba'u ahwa'ahum matalul jannati allati wa'ida al muttaqun wattaba'u ahwa'ahum والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم اهتدوا اهتديوا sai an ka shahi alif wadda asalinta ya unne ta an ka ce ihtada asalin shi ihtadaya mun gane ko sai mas'ala ta karshe sai Allah ce fa qatta'a am'a'ahum sai ya kakkatsi abin nan hanjin su can cikin suratul hajj sai ce yusharu bihi ma fi butunihim wal julud shi ruwan zafi da ke cikin aljanna yana narkar da abin da ke cikin ciki to me yasa qur'ani nan yace faqatta am'a'ahu sun kace saboda kamar zafin da dan adam yake ji a cikin ciki idan bai kai ga am'a ba to zafin bai kai zafi ba saboda waɗannan jijiyoyin da suke can cikin ciki tare da hanji su ne suke kai ma dan adam zafi sosai shi yasa in mutum yana da ciwon ulcer za ka ga yana damuwa kwarai da gaske to sai ƙur'ani ya kwaɗi inda ɗan adam yake jin zafin kaga ijazi na ƙur'ani kenan an gane ko yawwa sai yasa ƙur'ani bai ce ba kamar ya cutar da cikinsu a'a sai ya faɗi inda ciwon abin da ke kai ma ɗan adam ciwo faƙatta a ma'ahu kadiba cikin bahasi na hay'atul ijazul ilmi fil qur'ani was sunna tarabitul alamul islami sun yi bayani kan wannan bari mu bar wannan aya haka abu na ƙarshe wanda za mu ƙara ka duba cikin alƙira'at wa asaruha fi tafsiri wal ahkam wajen masarar jannati lati wa idal muttaqun a safha ta 360 da safha ta 361 an gane ko yawwa to ayoyin da akwai taujihul qira'at a cikin su yanzu kuma za mu ɗauka ne daga aya ta 22 akwai taujihul qira'at a cikinta sai dai dole sai mun dan koma baya da a fahimci bayani Allah ya ce wa yaqulu alladhina amanu waɗanda sun kai imani suna cewa laula nuzilat sura yasa ba saukar da sura ba nan alladhina amanu yana iya daukar alladhina amanu yana iya daukar masu imani ake nufi imani na hakika sannan kuma alladhina amanu yana iya dukan munafikai saboda munafikai wani lokacin ana kiran su masu imani ana gane ko don haka nan waɗansu suna dukan muminai waɗanda suke muminai ne a zahiri da batini mun gane ko suna sun kace laulanu jira sura me yasa ba a saukar da sura ba ma'ana sura wadda ta dauki da yaki kamar suna fatan a shar'anta musu yaki saboda su je su yi yaki muna gane ko yawwa wanda suka ce a munafikai na dama suna ce a yaƙi kuma ba gaskiyar bacci saboda su nuna imanin su to in ka ɗauki cewa ana amfani da kalima istikhdamul mushtarak fi ma'anayihi kalima tana ɗaukar ma'ana biyu kuma duk a ɗauke ta tana ɗaukar waɗannan ma'anonin a wannan siyaki a wani wuri bai yiwa a wani wuri yana yiwa su ce to duk a ɗauka muminnai sun faɗi wannan saboda bustan halin yaƙi ba sannan kuma munafikai suna faɗa masu imanin zahiri duk sai Allah kira su amalu saboda su muminnai ne a zahiri mun gane malam misbahu kaga ahlul kitabi sun ce a kawo yaki daga baya kuma da suka nemi yakin busu ba alam tara ila al mar'i min bani isra'ila min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykum al qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alayhim al qitalu tawallaw illa qalilan minhum kuma kan bani wallahu alimun bil zalimin sannan kuma idan muka duba har yanzu cikin suratul nisa'i su ma mu bin aka ce alam tar ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat falamma kutiba alayhimul qitalu idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati llahi aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alayna al-qital lawla akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qarib wal akhiratu khayrun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila to al-muhimmu dai ko ka ce munafikai ko ka ce muminai ne masu raunin imani ko kuma muminai suna cewa a kawo yaki musan harin yaki ba shi yasa manzo Allah sallallahu cikin hadisin ga tace ce la ta tamanna li qala adu kak ku fatan haduwa da maki sai dai in kun haɗu da maki ku yi hakuri wannan yana nuna maka cewa galibin masu fada ba su cika cikawa ba Allah ce to fa idza unzilat suratun muhkama idan an ka saukar da sura muhkama wadda kenan ba a shafe hukuncin ta ba an gane ko wa dhukira fiha al-qitalu ko ko muhkama da take cike da hikima kuma hukuncin ta ba a shafe shi ba wa zikira fi al-qitalu anka ambaci yaki ra'aita alladhina fi qulubihim maradun to zaka ga waɗanda cikin zukatan su akwai rashin lafiya ko shakku kenan yanzuruna ilaika domin shi shakku ne nau'i ne rashin lafiya na zuciya yanzuruna ilaika suna kallo gare ka nazar al-maghshi alaihi min al-maut irin mutumin da yake maghshi alaihi min al-maut mutuwa ta ruho mishi yana magajin mutuwa ido sun hito kuru-kuru in ji malam bahaushe fa aula lahum waɗansu malamai sun kace to kenan na addu'a ce illa ba sun kace aulalahu ma'ana halaka ta zo mishi aulalaka fa aula thumma aulalaka fa aula ko kuma fa aula lahum halaka ita ta fi dacewa da shi an gane ko aula yan ka ce haza aula min haza daga awwalu na farko ina fata an fahimci ko ka ce kenan kalma ce ta mummunan addu'a ko ka ce a fa aula lahum ita ita halaka ita ta hidacewa da su an gane ko yawwa sai Allah ce to ta'atun wa qaulun ma'ruf kenan ta'atun yana matsayin abin nan mubtada amma saboda an yi masa sifa ya zan muta da atun na kira ne kenan ta'atun wa qaulun ma'ruf khairun lahu an gane ko yawwa to ko kuma ka dauke shi matsayin khabara wanda an ka shahi ma da. mun gane ko yawwa kenan abinda Allah yake so da su matlubu matlubuna ta'atun wa qaulun ma'ruf mu abinda muke bukata gare su su yi da'a kuma su yi faɗi magana ingantatta fa'iza a zama al'amuru idan al'amari ya kulla niyya an gari ko ana rufe a'a fa'iza a zama al'azimu ne mai niyya shi ke kulla niyya ko ba al'amari ya kulla niyya ba amma da sai an ka danganta kulla niyya zuwa ga al'amari amma da rufin wanda zai kulla al'amari fa'iza kina a zama azimul amri falau sadakullaha da dai sun gaskata Allah lakana khairan lahum da shine alkhairi gare su ba wai shine mafi alkhairi ba don wanda bai gaskata Allah ba ai ba wani alkhairi tare da shi ko kuma na at-taslimul jadali ne ko da wai a ce misali abinda suke ganin suna akan shi alkhairi ne to ga wanda an mafi alkhairi an gane ko wasu na wannan fassara sai Allah ce fa hal asaitum mun gane ko fa hal asaitum imamu nafi al-madani ya karanta fa hal asitum to wannan duka wasu ka ce cewa asitun kuskure na amma wannan magana babu ta tunda qur'ani ya tabbatar da ita kadiba cikin tasihatul lugawiyya na al-sheikh abdul latif ahmad shuwairif rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin fa hal asaitum ko asitum shin kuna ganin tunda daga asani in tawallaitum in kun ka juya kun ka bada baya muna gane ko in kun ka juya kun ka bada baya an tufsidu fil ardi kenan ku yi banna a bayan kasa domin wanda ya bar nasti babu abin da zai yi illa wannan a bayan ƙasa an gane ko imam yaqub al-hadrami abinan imam ruwais wanda rawi ne na yaqub ya karanta in tuwallitum kiran fa hal asitum shin kuna ganin in tuwallitum tuwallitum daga wallahu wallahu yuwallihi ma'ana ya bashi ikon al'amari an jibintar masa da lamari kina in tuwullito in an ka jibinta muku da lamari an ka ba ku dama an gane ku an tufsiru fil ardi ku je ku banna a bayan kasa wa tuqatti'u arhamakum sai ku yayyanke zumuntakku an gane ku yawwa kenan tuwullitum in an ka ba ku dama an ka jibintar da ku ma'ana in Allah ya ba ku shugabanci yanzu kuna masu rauni an gane ko to tana yiwa ku je ku yaki na musulunci sai Allah ya ba ku ni Allah ya ba ku jagoranci to shi ko matsalar jagoranci kamar wahala tana sa mutane su haɗi samun daɗi yana sa mutane su tarwatsi shi yasa zaka ga galibi in ka ga al'umma tana da haɗin kai wani lokaci cikin wahala ake da an samu sauki sai ga mutane sun lalace ɗauki misalin wannan daga tsari na kasa yanzu kaga lokacin da za a yi revolution ko revolution a cikin kasa sai ga mutane sun haɗa kansu don a yaƙi zalunci lokacin da an ka ƙare wannan revolution an ka kai ga mulki sai ga kuma su waɗanda sun ka samu in ba an yi sa'a ba sai su koma zalunci al'umma sai revolution ta sake tashi yanzu ɗauki misalin gidan talaka da gidan mai kuɗi galibi gidan talaka an yi samun haɗin kai galibi saboda mi saboda nan cikin wahala ake kowa samu yana tuna da ɗan uwansa gidan mai kuɗi kowa na da nashi ko ko kowa yana samun abin da yake so don haka ba ruwan wani da wani haka yanzu in ka ɗauki ƙasashen mu na Afirka me yasa mutane suke kula da juna saboda talaka yana iya tura da talaka dan kunshi ƙasashen turai kun kowa yana aiki yana samun kuɗi sai mutum shekara 20 bai ma san makocin sa ɗauki misalin yan siyasa lokacin da za a yaƙi gwamnati misali in gwamnati tana da mulki sai kaga fati fati na adawa sun haɗa kai an yaƙi gwamnati ana hawa mulki sai shi wancan kuma zalunci sai wadancan su wace mishi an gane ko roki dan siyasa mutane su haɗa kai aje a zaɓe shi ya samu yana samun mulki ya kauce hanyar zai ga mutane sun wace muna ganewa ɗauki misalin kuma ƙungiyoyi na sunna da an ka zo kaje an ka fara da awas sunna suka haɗa kai aka je lokacin aka yi han mutuwa da kisa duk an yi ta yi kan mutane ya haɗu ko da suna ta yi ƙarfi yanzu kuma zancen shugabanci shigo sai an ka tarwace an gane ko kenan la révolution ko la lutte réunie mais sun ka ce abin nan le pouvoir divise yan an samu mulki kuma sai a rarraba malam misbahu kajo da qur'ani yace ku don haka qur'ani shi na magana kai wai kakka san zamani akwai inda takalabi mu qur'ani gigi cewa ne kai da rashin hankali ya kama ka sanar da arabu qur'ani wai wallahi ba wanda yasa shi wa Allah wai eh sai dai in shi mai fassara Allah bai sa ya gano wannan ma'ana ba eh tau Allahumma amin to ku yi kinai in tawallaitum in kun juya kun bada baya an tufsidu fil ardi za ku yin banda in tuwallitum ko ku a'a ba ku juya kun ka bada baya ba kun ka rike musulunci kun ka tai kun kai ta yaƙe yaƙe Allah ya ba ku iko a bayan ƙasa an tufsidu fil ardi kun banna a bayan ƙasa wa tuqatti'u arhamakum imam yaqub al-hadrami al-basri ya karanta wa taqta'u arhamakum taqta'u daga qata'a yaqta'uni sai ku yayyanki zumuntakku to qira'a ta jamhur wa tuqatti'u daga qatta'a yuqatti'u ta hi karhin ma'ana kenan to taqta'u da ku yanke zumuncinku in abin yayi nisa ma tuqatti'u abin zai yawaita domin fa'ala tana nufin at-taktir al-quwwatu wat-taktir to Allah ce waɗannan masu yanke zumunta shi saman zasu sanar ce la yadkhulul jannata qati'un a riwaya ta bukhari riwaya ta muslim qati'u rahimin tunda an ce qati'un ya zama to'a mai yankewa to mai yanke me ake nufi sai Allah ce to ulaika alladhina la'anahumullah waɗannan su ne waɗanda Allah ya la'ance su na an ce a ce ula'ika la'anahumullah sai an ce waɗannan su ne Allah ya su kadai Allah ya la'anta ma'ana yana daga cikin abin da ke sa Allah ya la'anci mutum akwai yana daga cikin abin da ke sa Allah ya la'anci mutum shine mai yanke zumunta an gane ko to da yace la yadkhul jannata ba yana har abada ba amma ana nufin ba zai shiga aljanna ba in bai tuba ba ko kuma in bai tuba ba zai shiga aljanna ba sai an dan babbaka shi ko ko bai shiga tare da mutane magabata na farko domin yanke zumunta bai daga cikin shirka ko kafirci sai dai a ce na cikin manya-manyan kaba'ira Allah kai mana tsari ula'ika alladhina la'anahumullah waɗannan sune waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya la'ance su ba a ce wala alahunna ba ai mata ba suna yanke zumunta ana ramma a litaghlibi janibi dhukuri ala janibi inas amsa ta hitu yawwa fa asammahum sai Allah ya kurumtar da su ko ya kurumtar da jin su an gane ko wa a'ma absarahum an gane ko asalin asamma asmama ne af'ala wa a'ma absarahum Allah ya makamtar da ganin su asalin a'ma ba na makahu bane nan fi'ili na in an ce a'ma makahu nan kuma wa a'ma absarahum tunda ya samu maf'ulun bihi ya kuma mi ya koma gani dama sighatu af'al wani lokaci tana taruwa da ita da fi'ili mudari kaga in kace a'lamu na sani kuma a'lamu mafi sani in kace Allahu a'lamu Allah shine mafi sani amma nan sai ka kaddara min Allahu a'lamu min kul Allah ya kuwa sani to akwai da kai Allah sani an gane ko shi ko a alamu kana iya cewa ana a alamu zalik shi yasa sai kai hattara akwai lokacin da abinda malaman usul fiqh suke cewa ishtiraku siyagh an gane ko ko ishtiraki a cikin siga ko al ishtiraku fil bina ya zama to bina'in abu guda da amma ma'anar ba guda bace to sai cikin siyaki ake bi sannan mi sannan abin ga summa ba'athnahum lina alama ayyul hizbayn sai ka ce mi ahsa limar da su abada ahsa yana ɗaukar fi'ili madina sun ka kiyaye ko ko ahsa sun ka fi kiyayewa domin fulanun ahsa min fulanun wane ya fi wane kididdigewa ko ko fulanun ahsal adada wane ya kiyaye adadi kaga nan da ismu tafdil da fi'ili madi sun haɗu shi ko a'lamu da ismu tafdil da fi'ili mudari sun haɗu an gane ko to wa a'ma absarahum nan ba ana nufin makahu ba sunan makahu mu'annafin shi al'amya uku in mace ta fa'ala'u kama ahmaru hamra'u abiyadu baida'u to wa amma abu sarahum Allah ya makamtar da ganinsu na ana nufin Allah ya makamtar da ganinsu daga ganin daga ganin gaskiya ba ana nufin mutane muka sun koma maka hibi ana ramma ba ana nufin mutane muka sun koma kula da ya haka nan ba ya karanta musu qur'ani sannan ko in muka sun zama maka hibi da aiki ya samu duk mutanen makka ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam sai Allah subhanahu wa ta'ala ce a falaya ta dabbaru na al'ur'an shi ba su ta dabburin al'ur'ani su zarfafa tunaninsu an gane ko game da al'ur'ani amma ala ƙulubin akfaluha kenan bal ce wa garba ana bal kenan akwai akfal rufi jam'i ne na ƙuful an gane ko akwai rufi akan zukatan shi yasa ba sa tadabburin alqur'ani kuna ganewa ko da wannan ne shaqiqi yake cewa wanda suke cewa tadabburi sai waɗanda sun kai dogon ilimi suka kawo sharuɗa masu yawa game tadabburi yace babu dalili kan wani don nan ga munafikai ana magana su an ce afala ya tadabbaru lil qur'an da haka tadabburin alqur'ani mataki mataki na kowa zai yi ne daidai irin nashi kuma daidai kai kokari ka samu adawati da ilimi daidai gurgurun da su ƙara taimaka ma ka ƙara fahimta alqur'ani irin wannan aya akwai irin ta a cikin suratul nisa mai kama da ita wajen abin da harda afala ya tadabbaru lil qur'an walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira dan ko afala ya tadabbaru lil qur'an am ala qulubin aqfaluha Allah subhanahu wa ta'ala ce inda alladhina irtaddu ala adbarihim lalle waɗanda sunka irtaddu sun kai da baya da baya an gane ko radda ya maida irtadda ya kuma baya an gane ko kina ya koma lazimi bayan an kara mishi alifun da ta'un ala adbarihim wanda sunka koma da baya da bayan su an gane ko nan ba adadin mutum shi ba- da baya da baya ba kamar remorse a'a mutumin da shi na da imani sai sai sai ya kafirta min ba'di ma tabayyana lahum al-huda Allah ce bayan shari'a ta bayyana gare su kare abin da ya nuna maka eh bai ce inna tadu ala adbarihim min wara'ihim ba sai ce ni ash-shaytanu sawwala lahum shaytan ne ya kawata musu kiran sawwala lahum a'malahum an gane ko sai Allah subhanahu wata'ala ce to wa amla lahum to idan muka duba anan akwai taujihi na qira'at wajen wa amla lahum an gane ko imam abu amr ibn al'ala al-basri ya karanta wa umliya lahum wa umliya lahum an gane ko in an ce umliya an yi musu jinkiri ko an yi musu talala ba su da labari an yi musu shigo-shigo ba zurfi muna ganewa ko wannan shine wa umliya lahum kamar ka ce uf'ila an gane ko kenan an yi musu talala ne mun gane wannan ko wannan ita ce qira'ata يعقوب الحضرمي البصري آه، أبو عمرو بن العلا آه، البصري نيكي سنتي أبو عمرو بن العلا البصري وأملي له يتكو قراءة يعقوب أنغانيكو وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم فعلي مضارئين أملي تياتي وأملي لهم إن كيدي متين كنا أصلين شو أملينا فعلي مضارئ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء من من ظهورها الثقل كينان وأملي لهم إلى مصر تعالالاني an gane ko yawwa kenan sai damirin ya koma zuwa ga wato Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma shaidan na yace wa umli lahum yana yana musu ta'ala shi kan shirya kokarin shi kada su cikin halaka ba sai kuma fahimta ba eh amma a zahiri ya fi koma zuwa ga Allah to sannan kuma eh, abin nan akwai ƙira'a abin nan ta baƙiya banda abu amur da yaƙu da muka faɗi da suke karantawa abin nan shi ne wa amla lahum an gane ko yawa shi wa umli lahum wasu tafi cewa fi'ili mudari'i ne wasu sun ce a'a wa umli lahum fi'ili madi ne an gane ko kenan sai zama to da shi da umliya duka guda ne kamar ka- su fata ce kamata a yi sai aka yi sukuni littafifi na fata an fahimta don wani lokaci a larabci ana yin haka to wa amlalahum ya yi musu eh, talala ita ce kira'a ta- ta jamhur amlalahum an gane ko kina an ce amlalahum asalin shi eh, eh, abin nan amlaya lahum na af'alana kenan shaytan ne ya musu talala ko ko Allah subhanahu wataala ya musu talala dum an ce amla domin da na kuma kina amla shaytanu lahum ko ko amla Allah lahum in kuma shaytan ya musu talala to bai da irin ya musu talala sai da mi sai da izinin Allah subhanahu wataala an gane ko yawa sai Allah subhanahu wataala ya ce mi zalika wannan in kana son kaga tauji ka diba cikin al qala'idul fikr صفحة 158 sai Allah ce zalika to wancan abin da ya faru bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah sun ce ma waɗanda sun ka kyamaci abin da Allah ya saukar kafirai kenan su da ke kyama abin da Allah ya saukar ko ma ma yawaddu alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikin an yunzala alaikum min khairin min rabbikum sanuti'ukum fi ba'd al-amr sun ka ce za mu yi muku da'a a cikin sashen al'amura ba dukan al'amura ba kaga hadda kafirai a cikin sashen al'amuran da suke mu juna biyayya inda maslaha su taka hitowa shi yasa zaka ga kafiran duniya irin su turai da america suna wa juna biyayya wajen zalunta sauran kasashen duniya amma ya hanka kai inda kowa za maslaha shi za ta takuwa sai a wace ba sa biyayya ga juna sanutikum fi ba'd al-amri za su musashi a cikin sashen al'amari ko yawa in tabe wannan aya akwai mai kama da ita a aya ta tara dalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum kaga nan aya ta tara dalika bi annahum ba qalu lil ladina karihu ma anzalallahu a karihu ma anzalallahu ba a ce eh, ma ba a ce ma nazzalallahu ba kiran na farko anzalan kuma ba a ce qalu ba dalika bi annahum qalu ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ننكر ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم والله يعلم أسرارهم إمام حفص وندراوي نيرا عاصم الكوفي da Hamza da Kisa'i da Khalaf waɗanda kufiyuna ne sun karanta wallahu ya'lamu israrahum kuma kadan bane Allah ya san sirrin da wato sirrin da sun ka kulla kulle kullen su na sirri abinda sun kai a asirce an gane ko kina sai zamanto masdar ne na asarra yusirru israran ba wancan mai sadun ba asarra yusirru israran ina fata an fahimci ni kinan na israrahum ya an ce israr masdar ne kinan wannan aikin da sun kai Allah ya san shi sauran qurra sun karanta wallahu ya'lamu asrarahum Allah ya san ni sirre sirren su kulle kullen su da kace da Hausa don a gane sai ya zamanto abin nan jam'i ne na sirru sirru sai a ce jam'i shi asra to Allah ce to fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu nan fa kaifa ai fa kaifa fa kaifa haluhum ya halin su zai kasance idza tawaffatuhumul malaikatu idan malaiku suka zo karbar ransu yadribuna wujuhahum suna bugun fuskokin su wa adbarahum da kuma bayan su an gane ko sai Allah ce zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah kaga nan ya zo shi ko ittaba'u ba qalu ba zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah sun bi abinda ya fusata Allah kaga nan ya rubi Allah yana fusata amma ya Allah yake fusata shi ya san yadda yake yi bai faɗa mana kaifiya ba wa karihu ridwanahu wannan ita ce qira'a ta jamhuri ridwanahu imam shuba ya karanta wa karihu ridwanahu sun kyamaci yarda Allah ma'ana abinda zai sa a samu yarda Allah fa ahbata a'malahum kuma ka bane sai Allah ya bata ayyukan su to kaga ashe mala'iku da suke bugun huskokin su bi annahum muttaba'u ma askhata Allah duk mutumin da yadda abin da zai fusatar da Allah to kaje da za a karbar rai ne za a bugi fuska tai ina fata an fahimce ni can kuma cikin suratul abin nan suratul anfal sai yace walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق كذا أكو وذوقوا عذاب الحريق سنتي ذلك بما قدمت أيديكم abinda hannayenku sun ka aikata to abinda hannayen sun ka aikata ya zo a dunkuri amma nan an ka ce ma askhaf Allah ma umumi ta duk abinda yake kusatar da Allah idan wannan sai nuna an faɗi dalilin da yasa wannan hukuncin zai tabbata a kansu mun gane da ke ko sai Allah subhanahu wataala ce am hasibal ladina fi qulubihim maradun shin yanzu waɗanda cikin zukatansu akwai rashin lafiya suna ta tsammanin Allah yukhrija Allah abghanahum Allah ba zai fitar da abghanahum jam'i na abdighnu malam misbahu keta da bakin ciki eh keta da a cikin zukatansu da bakin ciki eh da hasada abdighnu da yana nufin keta malam misbahu sai ce mi to in suna tunanin Allah ba zai fitar ba Allah zai fitar in dai kai munafiki ne ka shigo cikin aikin addini ko ka shigo cikin aikin jama'a da mummunan niyya wallahi in baka tuba ba cikin maganarka da cikin ayyukanka da cikin matakan da kake dauka duk sai Allah ya bayyana ka eh sai an daga inda maslahar jama'a za ta yi ka ce a aji ka aika ka dan nan sai a ga munafiki kake a to a kashe mutum dubu don a ka kai kadai walau na sha'u Allah ce da mun so la araina ka hum da mun nuna maka su Allah bai ce araina ka hunna ba kuma cikin munafikai akwai mata hawa a taglibi janibi zukuri ala janibi inas Allah ce to fala araftahum bi simahum zaka gane su da alamomin su mun gane ko Allah ce wala ta'rifannahum kuma zaka gane su fi lahnil qawli a cikin magana mai dadi shi yasa mafi yawancin waɗanda sun ka iya dadin magana masu zaƙin baki ji malam Bahaushe galibin su munafikai ne saboda da dumi kasan shi munafiki yana son ya ci mutane ne da mazahir riga mai kyau an gane ko wando mai kyau wani lokaci in mota ta yanzu zamanin mai mota mai kyau gida mai kyau an gane ko rawani mai kyau dogon geme an gane an gane ko duk da ke geme suna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma su suna ana shi don cin amana an gane ko suna barin gemu don cin amana to shi da sa Allah ce dai wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum Allah yana sanin ayyukanku nan ya kawo fi'ili mudari idan yin maka yau da gobe jibi daga ta dama kuma Allah ya san ayyukanku wallahu bi kulli shay'in alim ba sani ko mun fahimta ba to anan da akwai abin da ya kamata mu gane alaran ba shi Allah ya ce ma annabi bai san munafikai ba yace mi wa min hawlakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madina yace mi maradu ala an-nifaq yace kuma la ta'lamu kuma Allah ya ce bai san su ba kuma Allah ya ce kuma nan zai gane su malamin su ba wai an kai haka eh a cikin nan kafin malamin su ba dibo annabi sallallahu alaihi wasallama kahin su zo wajen shi bai san su ba inda ga hanya zai gani su bai san su ba amma wala ta'rifannahum fi lahalil qawli in ya zamna an ka fara hira sai ka gane su da yawan mutane da ma shi sa ake cewa kai mutum hukunci bukta ba mu'amala ba saboda wani in ka gashi da nisa kace kai wancan ga alamu sai yayi kushi sai ka zaka mu'amala sai ka iske shi kamar galas kankara wancan ku sai ka same shi kamar abin nan sai ga wani mutum kace kai wancan shi da kama da sahabbai kuna kulla alaƙar shi sai ci amanarka an gane ko ma'ana alama ta musulunci tana da kyau amma ba ita ce musuluncin ba muna ganewa shi yasa kada kaga mutum da alama ta musulunci kasa tsammanin musuluncin ya dame shi shi yasa yanzu makiyan sunna in an ka kama wata mace ta dauki wani abu da hijabi ta boye ko ko an kama wata mace da hijabi ta je ta yi lalata ka fahimta sai su ce to ai idan amma duk masu hijabi ai aikin su kenan saboda min saboda kiyayyar da suka yi ma hijabi ai ba ba malamai da suka ce a sa hijabi ba Allah na ce a sa hijabi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudina alayhinna min jalabibihi Allah na ce a sa kenan ya kar hijabi shi karan kansa kamar kana yaki ne da Allah mun gane ko ba duk wanda ta sa hijabi ne ta sa shi don Allah wata dama ta sa ne ɓadda shiga ne iyayenta ba su barin ta sai ta sa hijabi sai ta sa hijabi ta sa kayanta na zuwa wajen night club an gane ko mutane da cewa night club ka san da faransanci night club ne wato boîte de nuit eh ita ta gayu suka ce ma gongoni a ramba ka san boîte ya boîte ai boîte ne gongoni ko to sai su ce za su gongoni in ka san ka ce za su gongoni sai ka aza irin wanda gongoni na wanda aka zo madara wancan wuri na na fasadi muna ganewa kuma gwangwani da in busu yadda ba nan mutum rubutuwa da can sai aika zarci an gane ko to nan abin da ake nufi su munafakai tun da munafinci cikin zuciya yake ba ka iya gane shi amma ko da sun bar alamomi na musulunci wanda suke ɓadda shiga an gane ko sunan wani tsuntsu ɓaddu-ɓaddu da ya raga daji sai ya zo na shehi tsaya da ka bi sai ya ɗan ɗaga in ba yadda ba sai ku kilomita nawa ko da dare gari kai ka bace shi ko ya san inda kwana shi da shi a suna ne baddu baddu badda ya raga da shi mu dai haka muka ce mai wajen mu an gane ko to almuhimmu ba a gane su da sifa sun da suna barin gemu suna rawani suna komi amma wala ta'rifan lahum fi hadal qawli wajen dadin magana zaka gane su na biyu ba dadin magana ɗaya ba ba ya ce Allah ce fala arafun bi simahum ba wato simahum nan mujmal ne malam misbahu abinda aka ce ma mujmal al ijmal wa tafsir za ka gane su da alamominsu alamominsu kala biyu ne malamin su bahu alhissiyyati wal ma'anawiyya suna da alamomi waɗanda suke hissiya ana ganin su a zahiri kamar su zo su yi magana da kai kaga a zahiri ne akwai alma'anawiyya waɗanda ba a gane su sai da sufufi ma'anawiyya waɗanda wani lokaci kamar abu ne suke yi wanda kamar aiki ne na ɓoye wanda ba a gani amma yana nuna maka waɗanda mutanen munafikai kaga misali Allah ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila salati qamu kusala kaga nan bisimahum kaga an gane su da kusala an gane ku sannan kuma ana gane su da almawaqif in lokacin tsanani ya zo sai su kauce fa idza jaa al-khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yusha alayhi min al-maut fa idza dhahaba al-khawf salaqukum bi alfatin hilal in ka shiga cikin wahala sai mutum ya tubayi ya nuna kamar ma bai wasan ka ba ko sallama bai son yi baka wahala tana gushewa sai ya nuna ya yi babanka da mamakka sonka cikin abokai ana samun irin waɗannan cikin matanka ba na aure in baka yi ba sai ka samu irin waɗannan cikin ma mutane dai kana samun irin waɗannan ban sani kuma fahimta ba shi yasa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da aka ta yakin Uhud sai da ya ce da mutum 300 an gane ko mutum 900 na kafirai sun kai su 3000 an gane ko sai ja mutum 300 sun gashi an yi gaba da gaba sai ja mutum 300 shi ma yi zama da gida kaga ya yi sauki tunda an san da mutum 600 an kai hita amma don shi na dan ciya ka gane ku sai da ya bari an tahi an yi gaba da gaba sai ce mutum 300 su taho su dan bi zama kashe mu saboda wani bako wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu taimu halaka iyan mu da matan mu saboda wani bako ba sani ko ka fahimta ba to irin wannan cikin qur'ani shine wato ijmal kenan bi simahum ana gane su to cikin qur'ani irin wannan mujmal ne dama jama'a uku a akwai mu'minai da mi muna da kafirai da mi da munafikai to dukkan su ana faɗin bi simahum to an ka ce bi simahum sai ka ɗauko yanzu kaga kafirai Allah ya ce zalit tashin alƙiyama yuraful mujrimuna bi simahum ana gane kafirai da simahum alamomin su to wani mi alamomi ne sai malaman tafsiri sun kace shine na farko jikin su yayi baki kirin dan ya ce mi wa yawmal qiyamati taral ladina kazabu ala allahi wujuhuhum muswadda yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh nabi kuma idan su za su yi bula ala ramma bulu kenan su kuma bula Allah ce yau mai fi suri wa nahsuru al-mujrimin yawma idin zurqa kaga idan sun yi bula to kaga sima hum kida al-ramba a al-qur'anance su ba munafiqai da yace wala ta fala araftahum bi simahum sai ka dauko duk ayoyin da sun kai hudu irin yadda za a gane munafiki alladhina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana likafirin nasibun qalu alam nastahwid alaykum wa namna'akum min al-mu'minin kaga alama su kenan muna gane ko wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayatin 'alayhim hum al'adu fahdharhum mun gane ko su ma mu'minnai Allah ya ce suna da kama daga cikin su inda ya ce simahum fi wujuhihim min athari sujud kaga wannan sima ta mu'minnai ce tunda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake zance to banda nan ba wannan dai ce a alama su ba tana nan cikin alqur'ani والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله kaga alaman mu'minai kenan ina fata an fahimce ni duk abin da anka tabbatar makafirai na alama malami subahu da munafiqai tunda su ma kafirai ne a boye to in kana son shi sai kai aiki da ka'ida babbata usulul fiqh mafhumul mukhalafa to kishi shi ya tabbata ga mu'minai shi yasa da yace wal mu'minu wal mu'minatu ba'dhum ya usati min يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ستمي ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله تو كيشي يشتون ده مؤمنين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم wanga a alƙur'anin ta alamun ba sai an ka hadisi wani saboda ɗan ƙur'ani na wa ya abin nan mun gane wannan ko to shi kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato wala nablu wannakum ko kenan wallahi za mu jarrabe ku hatta na alamar mujahidi na minku hammu san nan na alama bayan rufin Allah ya sani ba mu bayyana ilimi ilimin buhur ake nufi irin wannan cikin Qur'ani da yawa wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa li na'lama man yattabi'u ar-rasul mimman li na'lama man yattabi'u ar-rasul ba a ce Allah ya sani ya bayyana thumma ba'athnahum li na'lama ayyul hizbayn ahsani ma labisu amada Allah ya bayyana fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin ko ba ka nan bane abin nan farkon suratul abin nan an kabut ko hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin san nabiyyu wa la ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna al-munafiqin wa qala alladhina kafaru alladhina amanu tabi'u sabila wa nahmil khatayakum al-muhimmu da irin waɗannan suna da yawa sai ka gane cikin Qur'ani Allah ce to hatta na alamal mujahidin minkum sai mun san waɗanda suke masu kokari daga cikin ku ko masu kokarin sai an tantance su dan wani ya wani kokari wasabirina kuma Allah ce musamman su haƙuri wa nabluwa akhbarakum kuma mu jarrabi labaranku nan jarraba ba don Allah shi sani ba Allah ya riga ya sani eh kuma za a bayyana shi yasa sai ka gane wani ya yi ka kaza wani ya yi wani sallah sai ka ce wani inda sallah ta shina gabana wani kuma ce wani inda sadaka ta wani shina gabana tun da kokarin mutane ba guda bane shi yasa in kana da kokari wani bangare bari zargin wani saboda akwai bangaren da kai ma ya tsere maka musulunci kenan gakkace kowa sai ya dawo ya ina aikin da kai in shi tauhidi da rukunin musulunci suna dole kowa shi suna filoli kowa akwai abin da Allah kore mai shi yasa sai mu daina jirgin zura amma wani shi so shi kai a kowa sai ya irin ibada da yi in Allah bai ci haka nan ba tunda kai ba annabi na wuce an kai koyi da annabi to ni ma nan da ai koyi da annabi kai ko nan kai koyi da annabi to kowa kowa ya zama lafiya mun gane ko to wannan ita ce wato qira'at jamhur wala nablu wannakum hatta na'lam al-mujahid minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum ƙira'atar wais wanda rawi ne na abin da na asim shi kuma ya karanta kenan abin nan wa na bulu akhbarakum ba sani kuma fahimta ba yawwa imamu shu'ba shi kuma wanda rawi ne na asim al-kufi ya karanta ya karanta wala yablu wannakum kina Allah zai jarrabe ku nan kamar da usulubil ghaibi na hatta ya alama al-mujahidin har sai Allah ya san sani na bayyana wa mun yi bayanin wannan Allah ya bayyana as-sabirin min hatta ya alama al-mujahidin minkum sai Allah ya bayyana masu kokari daga cikin ku was-sabirin masu hankuri wa yablu wa akhbarakum kuma Allah zai jarrabe wato labaranku ma'ana Allah zai bayyana su an gane ko shi ko ruwais sai karanta wala nablu wannakum hatta na alamul mujahidin minkum wasabirin sai karanta wa nablu akhbarakum bai nan bai ci karanta wa nablu ba sai zama to kina alwawu wawul istinafi ba wawul atfi bace kinan wa nahnu nablu akhbarakum kinan mu za mu jarrabe al'amuran ku sai zama to nablu fi'ili ne mudari'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddara ala al-wawu man amin zuhuriha astiqal mun gane ko shi ko wa nabluwa sai da manto fi'ili da mudari'i mansubi domin ma'tufi ne alal mansub wa alamatu nasbihi al fatha al zahira ala akhirih an gane ko to da Allah ya ce wala yablu wannakum Allah ma'alim nablu wannakum Allah nan ba bai ce wala nablu wannakum wala nablu kun nablu nablu kun ba eh ba a da jarraban mata na ana jarraba su kenan an yi taglibi da dukkan annabi sannan kuma wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wa thamaratan cikin bakara mun gane ko kuma wannan mawdu'i ne na al-qur'ani al-ibtila ta'rifuhu anwa'uhu asbabuhu an gane ko fawaiduhu ala al-fard wal mujtama to ina ganin sai mu zo akwai aya wadda take ta 35 amma bari mu hado ta da wadancan ayoyin ita ce ta karshe a cikin taujihi Allah ya ce to innal ladina kafaru lalle waɗanda na kafirta wasaddu an sabilillahi ko kace sun kaki karba hanya Allah daga sadda yasuddu sududan ra'aytul munafiqina yasudduna anka sududan sun kiya ko ko wasaddu daga sadda yasuddu saddan sai zaman to muta'addina ba lazimi ba kenan wasaddu nasu an sabilillahi sun ka kange mutane ko ku suka kautar da mutane daga hanyar Allah wa shaqqur rasula suka saba ma manzo asalin shaqu ana ramu daga mina al-misahu shaku da idan samu asali ya shaka tsagawa to kamar kyalle da kyalle na kamar al'amarin Allah gashi nan kyalle na cikakke shaku sai sun ka dace sun ka jana su daga nan aka debo shi suna nan ilmul ishtiqaq ka rike shi in baka iya shi ba baka sanin sirrin larabci sai a ce ba kalmar kahin ba anatta ta zo nan ga irin asalin inda take suna ne malamin su wahu ilmul ishtiqaq ilmul ishtiqaq eh ka rike shi wa shi na da umarni sai Allah ya ce min ba da ba ta bayyana lahul huda wa shaqur rasul suka saba ma wanzo ko min ba da ba ta bayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana gare su lan yadurrullah shay'an ba za su cutar da Allah da komai ba na kira ce fi siyaqin nafi tufidul umum komai kakka sa tsammanin don bakai sallama ka cutar da Allah da yau inna Allah ganiyun 'anil alamin kai na an ka ji haka cikin wuta sakan na farko zaka gane kurinka eh Allah ce to wasu yuhbitu a'maluhum Allah zai bata ayyukan su a yau kafirai ne to ko mi azanta za a bata ayyukan su yau ayyukan bata tuna an gane ni man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinata nuwaffi ilayhim a'maluhum fiha wa hum fiha la yukhasuna ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha sai ta mi wa batilun ma kanu ya'maluna ai habita an bata shi kuma an kace wasa yuhbitu a'maluhum a nan sai yuhbitu Allah zai bata shi ma'ana za su gani lokacin da Allah zai bata shi amma a wajen Allah da ba bata ce na lahira na su gane aikin banza da sun kai mutum na nan najeriya shiga shiga aljanna sai shiga kulake sun sun haushi na bala'iku rigijib rigijib sai kashi inji dan hali mai waka hausa to to dan haka dai anan kuma sai ka dauki mushaqatullahi wa rasuli maudu'i qur'ani ana ramba a alqur'ananci sai a ce kai muhadara ko hudu ba kan mushaqatullahi wa rasuli ko wa'azi yaya zaka yi الربط معتمد الربط في تفسير القرآن بالقرآن نولي تو هذا من سو بكاتي هدنا بهدي إيه معتمد الربط تو تو دايا اللفظ تو لفظي تو المعنى نبي تو الحكم على القصة تو ne yanzu tabbaka mu da su anan a aikace a tabbakance dibo al-lafzu sai ka dauko kalmomin da sun ka zo shaqa shaqa shaqa shaqa don ga innal ladina kafaru ko wasaddu asbi wa shaqur rasula can nisa'i wa man yushaqqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nusli jahannama sa'at musira can cikin suratul hashim ولولا ان كتب الله عليهم الجزاء لعذبهم في الدنيا وفي الاخره عذاب النار ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فان الله شديد العقاب sai ka kuma cikin suratul al-anfal an gane ko sai ce mi dalikum fadhuquhu wa anna lil kafirina azaban nar ko baka nan bari abin nan idh yuhi rabbuka ila malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sulqi fi qulubi alladhina kafaru ruba fadribu fawqa al-anaqi wadribu minhum kull banan dhalika bi annahum shaqqu Allah wa rasuluhu min shaqqi Allah wa rasuluhu fa inna Allah shadidul iqab kaga shaqu shaqu shaqu shaqu ka samu su to yanzu mun samu mi Allahumma amin mun samu mi to al-ma'ana al-ramma in an ce al-ma'ana ana nufin kalimar da take ba da ma'ana irin ta shaqa amma lafazin ba guda bane to daga cikin su akwai al-mukhalafa domin wanda ya yi mukhalafan manzo da shi da wanda ya shaƙar rasul duk dai abu guda ne an gane ko yawwa to sai ka ɗauko wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu kaga na an yi umarni da abin shi kira an ana saba mishi shikenan falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim an gane ko to sannan kuma wanda ya saba ma Allah mi zai samu a duniya mi zai samu a lahira duk al'amuran shi za su lalace ta gane ko a duniya da lahira don ya ce ni wa man yusaki ya rasul bin adam illa huwa ta gare sabilin mu'min sai ce ni nu wallahi ma wa nuslihi jahannama kan sakamakon da ya saba ma Allah da mun a nan duniya kuma al'amuran shi zai chabe duk kahiran duniya gaba ɗaya mallam musulmi ka da waɗanda an ka ba mu labarin su su adawa da su samudawa sanadiyar halaka su mina na saba mu umarnin Allah na manzannin su shi kenan karatu ya ƙari amma sai kana ɗan ibada misali sai ka ce wani ɗan caccakuro misalai Allah ce wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin ali to wa utubi fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamah in ka saba mu umarnin Allah da manzo la anta za ta bika duniyar lahira kaga wannan ka same shi bayan wannan kuma sai ka bada wannan misali in an ka saba mu umarnin Allah da manzo to duk rauni zai iya samun mutane sai ka ce to bari mu tatbikin wannan ka'ida ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fa tafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin kenan in ku kuma Allah da abaga abin da zai samu ku wannan yasa can cikin yakin Uhud da an ka saba umarnin manzo an ka samu matsala wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu id tahsunahum bi idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtalikum wa laqad afa ankum Allahu bi fadlin 'ala al-mu'minina shi yasa sun kai tambaya wai a an kai muna da imani muna tare da manzo kuma an kai mana wanga kaza aiki sai Allah ce a'a awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum ma'ana ce ku kuka saba ma magana annabi sai an ka tashi da ku muna gane ku duk wanda ya saba ma Allah rabo ne in bai tuba hasara duniya da lahira shi yasa shawa da sun ka saba ma Allah an gane ko a yakin uhudu sai Allah faɗi wanda an kai musu wa in zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nasi wa inni jarun lakum falamma tara'at al-fi'atani nakasa ala ala aqibihi wa qala inni barikum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab sai an kai kata kata da su a yakin uhudu ni an dalili saba ma umarnin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan to sai ko ni al-qissas to sai ka ɗauko kistoshin su ɗaya bayan ɗaya kista adawa kista samudawa mi zai haɗa su saba ma wanzanni to sai mu ɗauko ni alhukum ko da Allah ce mi wani shaƙiƙe rasulun ba da ba ta bayin da hurhuda wai ta bai zai da sabilin mila sai ta mi ni wallahi ma ta walla wani sulhi jahannam ko ba ka da mari wa man yushaqiqi rasulun da saba ma manzo to sai ka ɗauko alhukum wanda duk ya saba ma manzo nusulihi jahannam sai ka ce to alhukumcin shi zai shiga wutar jahannama shin zamanin annabi adam ka saba ma annabi adam ko zamanin annabi nuhu ka saba wa nuhu ko zamanin annabi hudu ka saba wa hudu ko a zamanin annabi salihu naka a duk annabawan karshe ni da ai hukumcin mine ne jahannama sai ka kare a ran ma in wuri ya kare kenan haka na aka dauka ka'idodin ayi aiki da su Allah ya taimake ka ku bar tsayawa karatun ku zaman to abin nan cikin wani dan kwadarku sai zaman to kullun an ka so da mas'ala sai ka rikici da bisa hanya yanzu in ka rike ga ka'ida an ka ce zaka ba sai ka dauke ta kawai sai ka aza sai ka ce bari dauki mushaqatul lahi wa rasulihi mushaqatul lahi al-lafzi al-ma'ana al-qissa al-hukm ga kai sai kai arwalla makina na yana dibe da kawo suka ce inda alhamdulillah haka na haka na wuce a ta mun gane wanga ina ba ku sirri gidan ku rike kusan waɗannan ka'idodin ba wai an aza su ne haka ban dan wasa to wa da Allahumma amin sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kullu kuka imani atiiu Allah wa atiiu ar-rasul kuma Allah da'a kuma manzo da'a kaga ce atiiu Allah wa atiiu ar-rasul saboda ana ma manzo da'a ana ma Allah da'a atiiu Allah ku bi Qur'ani wa atiiu ar-rasul ku bi hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam amma cikin nisa isa ce ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul ce mi wa ulil amri minkum bai ce wa atiu ulil amri minkum ba dan da'a su ba mustaqilla bace tana karkashin a'a al-Qur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukanku innal ladina kafaru lalle wadanda kafirta wa saddu an sabilillahi sun ka kange mutane ko sun ka hanu ko sun ka kange mutane in mun dauki sabda muta'addina wa saddu an sabilillahi sun ka kange mutane daga hajjin Allah sun matu wa hum kuffarun sun ka mutu kuma suna kafirai ba su tuba ba to falan yaghfir Allahu lahum Allah ba zai taba gafarta musu ba Allah kai mu nasari muna gane ko mai hadda Qur'ani kai hattara cikin wannan safha akwai innal ladina kafaru وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول شي كون غنا بيو ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار sai kai hattara an gane ko yawwa yawwa al'aksi hurufin hija tunda sun a ala tartibi hurufin hija innal ladina wasaddu an sabilillahi ko wa shaqqu ar-rasula ai wawu kenan ita ce gaba na'am ala aksi tartibi hurufin hija tunda sa'un ita ce cikin hurufin hijaiya take gabatar wawan kinan ya zan aksi haka nan na to sai Allah ce fala tahinu kakkui rauni asalin tahinu daga wahala ya hinu ne asalin shi fala tauhinu an ka shahe wawan saboda kasra ta zo abin nan nata harafi mai kasra ya zo bayan wawan fala tahinu kakkui rauni inji Allah wa tad'u ila salmi ko kira zuwa ga rashin zaman lahiya ta gari ko yawwa imamu shu'ba wanda rawi ne na asim al-kufi da imamu hamza da imamu khalaf waɗanda kufi yuna ne su ma ƙurrani sai da su ƙurrani sai fala ta hinu wata da'u ila silmi a silmi zaman lahiya an gane ko ko ko fala ta hinu wata da'u ila salmi ita ce kira ta jamhur sun ka ce kanku kira zuwa ga zaman lahiya ko ko sun ka ce fala ta hinu kada ku yi rauni wata da'u ila salmi an gane ko ku kira zuwa ga wato musulunci to nan musulunci ba zai shiga ba domin kamar mi kira zuwa ga musulunci ai ba rauni bane ina ina fata amfince ni ko ko fala tahinu kada ku yi rauni wa tad'u ila salmi ku kira zuwa ga musulunci kar ku yi rauni wajen kira zuwa ga musulunci ko ko a kar ku yi rauni zuwa ga as-salm ko as-silm kamar da mun kace Qur'an sun karanta wato zaman zaman lafiya sai Allah ce mi wa antumul a'launa ko ku ne madaukaka a'launa ne akwai alif a'la an shafe ta sabbih isma rabbikal a'la wallahu ma'akum Allah yana tare da ku bin nasri wat ta'yidi ko walan yatirakum a'malakum Allah ba zai tauye muku ayyukan ku ba watara asalin watara shine kyama da keta dama duk mai keta sai ya tauye ma hakinka ko baka da bane sha'ir yace idza watarta alam ri'in in kai yi mutum keta kai yi mai sharri yace to fa khuf adawatahu ka rike adawa shi da kyau haka mutu yace man yazra ishauka duk wanda ya shirka ice mai kaya la ya hasu bihi ina ba har kiyama ta tsayu bai samun inabi wallahi in ka shirya ana ramma da yawan mutane in ka iske abin da ya cin musu rayuwar su sharrin da sun kai wadansu mutane da ita rayuwar ka in ka maida ta sharri kaka san amanin ka ci burus kaga in ka ci amanar wani wanda bai iya karɓa haƙƙin shi shi maka addu'a in ka ci amanar wani ka gudu in bai iya kamo ka to da ka shiga hannu sai ba ka ji ana san banda dare ba interpol da ka ji ana mai ɗanka to kasan baka aikata mai kyau ba an gane ko to da haka ita duniya ƙarshen azzalumai da kaga bayyan kyau saboda bashi suke ɗauka maka su da haƙƙin mutane da addu'a da Allah ya isa an gane ko da masu bai ɗanka da bindiga tun da ka ci amana su suna da bindiga da masu bai ɗanka da kulaki duk me kawo wannan zalunci ne alaran ma to watara kenan shine keta kenan ka rike dake malamin subhanahu watara eh kaji sha'ire ce Mahmudu Gunai na kasar Misra wanda ya karatu a Darul Urum, Darul Urum wannan makaranta. Yake cewa man wahada al-araba yana tambaya ne kamar yana faɗin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Man wahada al-araba wani na ya tattaro larabawa ya hada kansu da suna a tarwaci man wahada al-araba hatta sara watirahum hawatirahum mai tsefa wanda suna da wani abu wanda ya kulle cikin ranshi idza ra'a waladal mawturi in ya ga dan wanda shike kyama akahu sai shi rungumi shi mai dauke shi dan uwan shi saboda can suna da muskiloli na jahiliya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai musulunci manokon ko da dan shi ya gani yana neman ya halaka tun da in mutum yana neman shi halaka dan shi in ba bai same shi ba to sai ka iske manta da wannan abin musulunci ya kawo wannan mun gane ko to walan yatrukum a'malakum al muhimmu in mun kadi ba cikin al qira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam a safha ta 600 da talatin da biyar kuma kariba cikin safha ta ɗari tara da talatin da ashirin da ɗaya a safha ta ɗari shidda da talatin da biyar akwai ƙira'ata daban-daban fala ta hinu wata da'u ila salmi ko ila silmi mun yi bayanin wannan ko to ƙira'a shadda ita ce wata da'u nan ne akwai abin nan tunda mun ce wata da'u ila silmi ƙira'a ce ta shu'ba da hamza da khalaf sauran su karanta wata da'u ila salmi to wata da'u ƙira'a ce mutawatira akwai ƙira'a ta wata da'u ku kira ya ila salmi zuwa ga zaman lahiya sai an ka ce to ita kira'a kenan la tad'u ila sulh ibtida'a duk ku kira kafirai ku ce su zo ayi zama ayi yarjejeniya ibtida'an tun farko wannan ba aikin ku bane in dai kuna da ƙarfi sannan kuma qira'a ta abin nan shadda wala tad'u ila salmi ko ila silmi kenan la tansibu anfusakum ila silmi ma al kuffar duk ku danganta kanku zuwa zaman lafiya in ba ku da zaman lafiya da ku da kafirai duk ku ci muna zaman lafiya da su dan irin wannan zai ba su lama su zo su yi muku banda an gane ko sun ka ce to kenan ma'anar qira'atu kin almal'u min musalamati al-kuffar mutlaqan an hada ai kulle yarjejeniya da kafirai gaba daya fala yajuzu lil muslimi an yad'u al-kuffara ila silmi ko ila salmi ibtida'an kenan in muna da ƙarfi bai halatta mu nemi zaman zaman lafiya da su ba mu yi kokari dai mu yada addinin Allah don in muka kulle yarjejeniya zaman lafiya da su suna ai kulle yarjejeniya da wani su ce to ba mu za mu yake shi ba kama la yajuzu lahu an yansuba nafsahu ila silmi kenan musulmi bai dace ba ya danganta kan shi da yarjejeniya da kafirai kuma babu yarjejeniya tsakanin su fa yaj'aluhum yatlubuna silmi kenan sai su nemi zaman lafiya sai su ce to tunda muna zaman lafiya da ku shikenan ku ba mu lafiya arshe suna nan suna kera makaman da za su halaka ku li yuqiyahum iyyahu dan ya ba su wannan kenan ka ji qira'a shadda ita kuma anatta muna gane ko yawwa kadiba cikin abin nan wata du'u ila salmi kadiba cikin al-muhtasab libn jinni cikin suratu muhammad ko suratul qital an gane ko wannan shi dai ne ina ganin abin da zamu iya dauka sai kuma ku yi hattara can cikin suratul ali imrana wala tahinu ولا تحزنوا كم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إن كما تبدأ كنت abinda muka faɗa da mantuli dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh